إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال يحيى قال مالك أليس كذلك وهو كذلك قال يحيى قال مالك والخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجي هكونش خليط أتشكين راكما kamar yadda hukunci yake ne a cikin alganam jimakai da akai da yajtami'ani fi sadaqati jami'an suna haduwa a cikin ba da zakka tare baki ɗayansu idza kana li kulli wahidin minhuma ma tajibu fihi sadaqa ya zamana kowa kowane ɗaya a cikin waɗanda suka yi hadaka suka hada dabbobin nasu dukiyarsa zakka ta wajaba akai yana da nisabi kenan وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام مالك yana ɗaukan wannan hadisi yana kafa hujja so da yawa ya yi riko da nisabi ɗin da cika shekara ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fi ma duna hamsi zaudin hamsin zaudin min al-ibli sadaka ma'ana sai iya kai nisabi kenan in ya ragu da nisabi kai nisabi ba zakka bata wajaba ba akai wa qala umar ibn al-khattab fi sa'imati al-ghanami sayyidina umar radiyallahu anhu shi kuma ya fada dangane da dabbobin da suke yawon kiwo sa'ima kenan eh idza balagat arba'ina shatan shatun in suka kai guda arba'in za a cire akuya ɗaya a bayar wa qala yahya qala malikun wa hadha ahabbu ma samitu ilayya fi zalika yace abinda cikin abubuwan da na ji wannan shi na fi zaba shi na fi so ma'ana yana nuna cewa akwai akwai maganganu kenan na malamai amma abin da ya zaba abin da ya zaba kenan qala malik wa qala umar ibn al-khattab yace imam malik yace sayyidina umar radiyallahu anhu yace la yujma'u bayna muftariqin wa la yufarraqu bayna mujtami'in khashyata sadaqa la yujma'u bayna muftariqin wayanda suke rarrabe ba za a hada su ba waɗanda suke hade kuma ba za a rarraba su ba don gudun ba da zakka annahu inna ma ya'ni bi zalika ashabul mawashi yace abin da yake nufi su ne masu dabbobi ba kowace dukiya ba qala yahya qala malik yace imam malik yace wa tafsiru qawlihi yace fassara fadar umar la yujma'u bayna muftariqin an ya kuna nafaru tsalasa sai imam malik ya ce fassara wannan magana shine a samu mutane guda uku allazina yakunu li kulli wahid minhum arba'una shatin wayannan mutane guda uku kowanne a cikin su yana da tumakai guda arba'in qad wajabat ala kulli wahid minhum fi ghanamihi sadaka kowanne a cikin su yana da nisabi arba'in zai bada guda ɗaya kenan ko fa idza azallahum al-musaddiqu jama'uha يقال أظلهم إذا جاءه لأنك إنسانا ظلل أظللته بظلك لذلك قالوا إذا أظلهم المصدق المصدق الذي يأخذ الذي الساعي الذي يجي ليأخذ الصدقة جمعوها in mai karbar zakka ya zo kowanne a cikinsu yana da arba'in sai su hada arba'in guda uku din nan ɗari da ashirin kenan li Allah ya kuna alaihim fiha illa shatun wahida saboda su yi dabara su ba da akuya guda ɗaya fanuhu an zalika sai aka hana su wa tafsiru qawlihi wa la yufarraqu bayna mujtami'in fassaran kuma ba za a rarraba waɗanda ke haɗe ba fa iza azallahuma al-musaddiq in mai karban zakkan ya zo farraqa ganamahuma falam yakun ala kulli wahidin minhuma illa shatun wahida sai su rarraba dabbobin she ya zamana kowa mana dabba ɗaya zai bayar kenan فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة duk dabarar da za ka yi don karka ba da zakka don ka yi hila ka kauce ma shari'a Allah yana kallon ka kuma shi ya baka kuɗin al'amarin dan adam dukiyar nan da kake dabara waye baka ita Allah shi ya baka dukiya kuma yana kallon ka kun yana so ya kwace zai kwace yana so ya ce maka ga abin da zaka bayar to amma dan adam saboda dan adam zuciyarsa na da tsananin ta'allaka da kuɗi dukiya ala haddi ma qala ka annama min alqulubi nuqratuhu bihi yasulu man hawatuhu surratuhu wai saboda tsananin ta'allakar ran dan adam da kuɗi ka ce ta man da aka kera kuɗi cikin zuciyar dan adam aka cizgo ba aka yanko ba ba ba aka fito ba ba aka cizgo shi aka fisgo shi duk abin da aka fisgo hankali sai ka sai ka bi abin shi yasa da'ima zuciyar dan adam ba ta sakaci ba ta wasa da kuɗi an fahimta eh mun ga mun ga sahabi ai sahabi ne sahabin manzon Allah ne yana da daraja da komai da komai kafin wannan abu ya faru ya san shi kuma mutumin kirki ne yazo ya ce ya manzon Allah kuɗi rike so sai manzon Allah ce zaka iya abinda za a yi la'akari da shi shi da manzon Allah ce zaka iya ina mana zaka yi kuɗi waye ba zai iya kuɗi ba ka sai to ka zaka iya sai manzo Allah za ka iya sai ce eh zai iya sai manzo Allah ce Allah ka bashi kuɗi an gama sai ya kudanci ya zama mai kuɗi baɗi baɗi sai manzo Allah ya ku je wajen wani ibnu jamil ku ce ba da zakkan dukiyarsa da aka je karbo zakkar to sai irin abin da halin da ke cewa ai ba a cewa komai ai bana ba harka ai kasuwanci ai yanzu abubuwan ai ai ai ai shikenan san kuɗi kenan nawa za ka cire cikin da da baka da shi fa mutuwa kai da manzo Allah ya ma addu'a ka samu kuɗi yace ka bada zakka nawa zakka nawa ne zakkan kashi 40 ka bada guda daya ma'ana dubu 40 ka bada dubu miliyan 40 ka bada miliyan daya shi kenan fa to shi ne kwane shi ne kwane-kwane kenan a ce kaza a ce kaza a ce kaza duk mai kudi yana da wannan abin illa man ce wanda Allah ya kiyaye saboda kudi akwai fitina a ciki akwai daɗi in babu kudi rayuwar ba ta da daɗi amma kuma in kudi ya yawa mutane mutum dole ya kauce dole mutum ya kauce ba abin da zai hana shi kaucewa in kana so ka auna ka gani dan dubu arba'in in ba da zakkan naira dubu ɗaya ina da imanin da zan yi wannan kai ma kana da imanin da za ka yi wannan miliyan arba'in ya ba da miliyan ɗaya za ka iya wayansu za su iya wayansu za su iya to biliyan arba'in ya ba da biliyan ɗaya eh aunawa za ka yi kaga waye ke da imanin da zai rabu da biliyan ɗaya ya bayar inda Allah ya ce bayar ko miliyan ɗaya inda aka cire kana cire miliyan ɗaya ba ma sai ka cire ba fa miliyan arba'in shekara na kewaya miliyan ɗaya ba mallakan ka bace sai ka cire yadda Allah ce ka yi shi za ka yi in kai son zuciya wallahi za Allah zai kama ka to amma ka cire miliyan ɗaya ɗin ka rabu da miliyan ɗaya ɗin rana ɗaya ka rarraba yana da wahala sai a ba wannan a ba wannan kaɗan a ba wannan kaɗan sai a aji saura an zo ana neman taimakon gina masallaci ciki zai ɗauko ya bayar ya yi baki yana so ya musa abinci ciki zai ɗauko ya bayar ya yi kaza kaza shekaru ashirin da shida muna muna biyu ke muna karanta mu wannan magana da muka faɗa muna tashi wani babban mai kuɗi yana nan ba a kiran suna ya ce malam abin da muke yi a ɓoye ma sai ka bayyana mu kuma ya fi kowa yin aikin alkhairi yana aikin alkhairi sosai saboda matsala ta kudi tana da wahala tana da wahala shi yasa an ka auna rayuwa baki daya akwai bayan Allah su ne annabawa da manzannai sannan akwai shauran kuma bayan Allah sauran mutane suwa Allah ya bawa kuɗi sauran jama'a waɗanda ya zabe su manzannansa ba kuɗi ya tula musu ba imani ya tula musu da aiki da menene da menene da menene wata rana ma a kwanan yunwa wata rana da abinci wata rana babu abinci kuma zai iya ba su fiye da kowa to sai kawo imani ya ba su to je kasancewa imanin shine ya fi tara kuɗi ko tara mulki da a ce tara kuɗin shi ya fi Allah abin da zai ba su ke ba haka ba ne ba? eh Abdurrahman ibn Aufin miliyoniya ne amma manzo Allah ba miliyoniya ba ne nana Aisha ba miliyoniya ba ce ba haka ba ne ba? eh sai na Usman yana da kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba Yahuda yake da rijiya yana wahal da mutane ya hana ya kasa ya tsare ya hana ta manzo Allah ce man yashtari bi'ra rumma falahul janna wa zai sai bi'ir rumma a bashi aljanna sai sayyidina Usman ya je ɗeba kuɗi ya ce ba Yahudi yau wannan rijiyar a masa fira a mata firashi in dai kuɗi zai sai wannan rijiyar ba zancen tsada nawa kake so ya faɗi abin da yake so aka ce gashi yau rijiya ta zama na musulmi ta zama ta musulmai sai na usman ya ce yadda kowa zai kawo gugan sai bokiti gugan sai dai ba haka ni ma zan kawo mana in ka zo ka tsaya layi kana gaba lokacin da sayyidina usman ya zo shi ma layi zai tsaya saboda me saboda ya baiwawa tunda ya baiwa Allah shikenan ba na shi bane tunda ya baiwa Allah ba na shi bane an fahimta duk abin da aka ce an baiwa Allah to shikenan ya zama na Allah abin da Allah ke kallo kenan duk fadin duniyar nan a yi gine-gine a gyara komai da komai inda aka shata aka ce wannan ɗakin Allah ne kowa wajen sai da lemo ne ko yan sai da menene sai ga an shata an sa duwatsu an shata an sa an kawo robobi da ruwa ya zama ɗakin Allah to inda nan Allah ke kallo abin mamaki kuma shine kaba baki ɗaya da girmanta da faɗinta ta yi faɗin masallacin nan mita nawa ce square amma aka ce ka kalle ta kai sallah ba ka bane ba ka kalli jihar ta kai sallah to in ka gina masallaci tun daga tal'udu har ka buga sahu ɗaya ne faɗin masallacin kenan in ka kalli gabas ka kalli kaba in za ka yi azanci baka kalli kaba sai ka ce to daidan kaba ai ga daidan fadin kaba zuwa nan abin da ya sama da haka sai a kwana to kai kuskure kai kuskure aka ce ka fuskanci jihar kaba in ya zama da fadin kaba kenan gashi nan sai kai masallacin ka fadin ya kai haccan to wayanda ke can imai suke kallo ai ba za su kalli kaba ba kenan in ka ce sai kaba za ka gani to shi sa waɗanda ke cikin masallacin ka'aba shi su yi kewaye za su yi suna kallon ka'aba wanda ke duk inda yake jihar ka'aba aka ce ka tambaya saboda kusurwa ɗaya biyu uku hudu gabas jihar inda ka'aba take kenan ko hotel ka je kasan arna ko menene da menene in ka rasa sani gabas ka tambaye su ina saudi arabia take ai kowa ya karanta map sai su ga bangaren da saudi arabia take to can gabas take ka'aba kenan duk inda ka kalla kai sallah sallah ka tayi an fahimta ehe qala malikum wa hadha alladhi samitu fi zalika yace abinda naji kenan ko babu ma jaa fi ma yutaddu bihi min as-sakhli fi sadaqati to zaka ga mai kudi kuma da aka zo masu kuɗi da aka zo karɓar zakka za ka sakon da suka aika ma sayyidina umar as-sakhal dan ra'ar akuya da aka haife ta yanzu ko dan rago da aka haife shi yanzu yanzu ko jiya menene menene da sakhal ke eh to sai suka ce me suka ce a'a kai mai zuwa karban zakka in za ka yi lissafin dabbobinmu sai ka yi lissafi da manya har ɗan ƙanƙan wanda aka haife shi yau amma in za ka fitar da abin da za ka bayar ba za ka fitar a ciki ba sai ka fitar da cikin waɗannan manya me yasa kake muna haka an fahimta ma'ana in kana da dabbobi ba su cika da lissafi ba sai saura kwaya ɗaya sai tunkiya ta haihu yau wannan ɗan kankanin da aka haifa yau ya cika mai lissafi za a ba da zakka to amma kai in za ka cire zakkan ba za ka cire ɗan kankani ba abin da ya faru kenan tsakanin mai dukiya da mai karɓar zakka an fahimta to za mu ji jawabin da sayyidina umar radiyallahu anhu ya bayar ala haddathani yahya an malikin عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا سيدنا عمر بعثه مصدقا أي آ- يأخذ الصدقات يأخذ الزكاة yace kai je ka karbo zakkan mutane kaza wane je ka unguwa kaza ka karbo zakkan su wane je ka kauye kaza kai za ka karbo zakkan su na dabbobi fa kana ya'uddu ala an-nasi bis-sakhali wannan da sayyidina Umar ya aike shi in ya je za a yi lissafin dabbobin sai lissafa har da dabbobin da aka haife shi yau ko jiya ɗan ƙanƙanana faƙalu sai suka ce a ta'uddu alaina bisakhli wala ta'khudhu minhu shay'a kana kirgawa da ‘yan ƙanƙananan amma in za ka ɗauki zakkan baka ɗauka a ciki saboda me ma'ana a hankalce maganar su tashi za ta samu shiga kuma za ta samu shiga to amma sai mu ga a shar'ance da jawabi manzo Allah sai na Umar ya bayar eh saboda in shari'a ta zo hankali sai dai ya fahimci abin da zai fahimta ba za a kawo shari'a a ce kuma tunaninka ko tunanina ko a'a ba zai taɓa yiwuwa ba ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك da dan aike ya zo wajen sayyidina Umar sai ce to ga mutanen da ka ce na je na karbo zakka a wajensu ga abin da suka faɗa suka ce ina kirgawa da ‘yan ƙanƙanana amma in na zo zan fitar da hakkin talakawa ba na fitarwa a cikin ƙanƙanana ɗin faƙala umar shi sai na umar ce na'am ta uddu alaihim bi sakala ka kirga ka yi lissafi da wa'annan ƙanƙanana ɗin ya hamilu har ra'i makiyayi mai kiwo mai dabbobin ya ɗauko kan ƙananan ya kawo a sa su cikin lissafi ai ba za su iya tafiya ba su cikin lissafi sai ya ɗauko su ya kawo a sa su cikin lissafi wala ta akhudha aw la ta akhudha amma ba za ka ɗauke su ba hankali a hankalce a hankali a wajen su sai suka ce tun da an sa su cikin lissafi sun isa kenan ko suka cikin lissafi don za a cire zakka a cire cikin su mana sai sai na umar ce a a ba haka ake yi ba sai ce ka sa su cikin lissafi amma kada ka cire su a ciki sai ce ai adalci aka yi muku ba za a cire su ba don su yi kankanana kuma ai ba za a taba iyayen garke ku ba mara tsaka-tsaki ake cirewa ai kaga shari'a ko an ga adalci sayyidina Umar wala ta'khudha sannan ce wala ta'khudhu al-akula ma hiya al-akula al-akula ita ce al-muttakhadhu lil-akli dabban da aka ajiye ta ana renanta ana bata ci dan ta yi kiba ta yi mai don a yanka a ci an fahimta al-akula kenan wa illa fil lugha idza akalun ko akul akul mai yawanci mai yawanci ya kasu kashe biyu wane yana da yawancin abinci yana da yawancin abinci mai ake nufi ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai in ya zauna zai ci abinci kwanon sai an cika masa shi sa'an nan ya ci ana ce mishi mai yawancin abinci ko ko a'a yadda kowa ke ci kaɗan haka yake ci amma bayan kowane minti goma sha biyar sai ce a kawo abinci bayan kowane minti talatin sai ci aka abinci shi ma ana ce mishi mai mai yawancin abinci walar ruba kada ka cire kuma arruba arruba dabban da aka haife ta yanzu ana shayar da ita walal mahid kar ka ɗauki mai ciki wala fahalal ganami kar ka ɗauki karon rago wanda yake shi ke barbara shi ke komai da komai ma'ana wa'annan sahala ɗin karka ɗauka a ciki iyayen garke kuma karka ɗauka a ciki bayan adalci ba sai ya za ka yi ya ce sai ka kalli ka raba garken gida uku ƙanana da manya-manya da tsakasaki sai ka cire 'yan tsakiya ɗin shi ne ce wata akuzul jaza'a wasaniya sai ce me wa zalika adlun baina gaza'il ganami wa khayarihi wai adalci aka yi tsakanin ƙananan dabbobi wa khiyarihi da manya-manyansu qala malikun imam malik ya ce was-sakhlatu as-saghiratu hina tuntaju abin da ake cewa as-sakhala dabba karama da aka haife ta war ruba allati qad wada'at ar-ruba wacce ta haihu fa hiya turabbi waladaha tana renon danta wal mahidu hiya al-hamilu al mahidu mai ciki duk masu garke ba sa son a taba waɗannan wal akulatu hiya shatul lahmi allati tusamman litu'kal al akula hiya ce aka ce akuya dabbar da aka ajiye ta ana ba ta abinci don ta yi koshi ta yi nama a samun abinci a ci su ita ce akula wa qala malikun fi rajuli takunu lahu al ghanamu la tajibu fiha sadaka sai ma malik ya ce mutumin da yake da dabbobi amma ba su kai nisabin da za a fitar da zakka a ciki ba fatawaladu qabla an yati hal musaddiqu bi yawmin wahid yana da guda 39 40 ake bukata gobe mai karban zakka zai zo yau da daddare sai ta haihu dabba ɗaya ta haihu a ciki wannan dan jaririn ya jawo me ya jawo rigima ya kawo musu firgina da shi za a cika nisabin a cire akuya a ciki فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة in dabba ta kai dabbobi suka kai nisabi game da ɗan da aka haifa yau ko jiya fa alaihi fiha as-sadaka dole a yi lissafi a kirga da shi kuma a fitar da zakka din wa zalika anna anna waladatul ghanam minha yace abin da yasa muka ce haka ai dan da aka haifa ko da yau aka haife shi ai shi ma cikin dabbobin ne dan akuya ko dan tinkiya ko dan mene duk in aka haife shi yau za a hada ai lissafi da su wa zalika mukhalifun lima ufida minha yace wannan ya sha bamban da abinda aka samu ko aka bashi kyauta ko ya gada باشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك العرض yace haka kuma urudu tijara sun sha bamban da hukuncin dabban da ta haifi ɗa yau la ya bulugu samanuhu ma ta fi sadaka ma'ana haja da aka saya dukiyar ba ta kai a cire zakka ba a ciki sun ma yabi uhu sahibuhu sai mutum mai mallakan dukiyar kadar ce sayar fa yablugu bi ribihi ma tajibu fihi sadaka ainihin hajar bata kai nisabi ba amma da ka sayar ka ci riba mai yawa sai kudin ya kai nisabi fa yusaddiqu ribhahu ma'a ra'sil mal yace zaka hada riban da ra'sil mal dukiyar sai ka hada su sai ka cire zakka ولو كان ربه فائدة أو ميراثا لم تجب عليه الصدقة da a ce wannan sayarwa kai riba ka ce amma da a ce dukiyar bata kai a fidda zaka ba sai aka baka kyauta ko ka ci gado ya ce wannan in kuɗi ne sai ka biya zakkan dukiyarka da ka tara in ta kai nisabi wannan da ka gada yau ko aka baka kyauta sai ka yi mishi shi ma nisabin shi daban lam ta ji fi sadaka hatta ya hula alaihi alhaulu min yau mai afadahu awware tsawo an fahimci wannan matsalar matsalar ta fito fili ko tana bukatar karin bayani ta fito fili eh qala malikun fa ghiza'ul ghanami minha imamu malik ya ce ai ɗan ƙanƙanana na dabbobi ai ciki ne yanzu ita ta haife shi ai tinkiya ta haifi ɗan dabba shikenan dole ya zama ciki ta mara ta ma dabba ce ai kama rabi halmalu minhu kama ribhul mali minhu kaman yadda riban da ka ci kana da kuɗinka bai kai ka fitar da zakka ba ko haja sai ka tsayar ka ci riba riban ya sa dukiyar ta kai a fitar da zakka za ka fitar da zakka qala malikun ghayra anna zalika yahtalifu fi wajhin akhar wannan kuma ya sha bamban da wata fuska daban annahu idza kana lirajuli min adh-dhahabi aw al-warq ma tajibu fihi az-zakatu thumma afada ilayhi malan mutun na da kudi tsabar kudi ya kudin ya kai nisabi thumma afada ilayhi malan sa'an nan sai samu wasu kuɗin kuma daban da gado ko kyauta taraka malahu allazi afada falam yuzakkihi ma amalihi al-awwal yace wannan da kafa kafa idan ka same shi yanzu ko kyauta ko gado gada kai to sai ka ajiye shi kai mishi shi ma shekararsa daban dukiyarka da take tuntuni in lokacin ta ya kai sai ka fitar da zakkarta hina ya zakkihi hatta ya hula alal fa'idatil haulu wannan da aka samu aka fa'idantu da ita aka same ta yanzu dukiya ce mai yawa ita ma gada aka yi ko kyauta aka baka ma'ana sai ka ajiye ta wancan da kake mallaka tun bara yau zakkar ta kai ko gobe sai ka fitar da zakka wannan kuma sai ka yi lissafi daga ran da ka mallake ta zuwa shekara ita ma sai ka fitar da zakkarta min yau mai afada walau kanat li rajulin ganamun da ce mutum yana da tumakai au bakaru ko shanu au ibilun ko rakumma tajib fi kulli sunfin mina as-sadaqa la rakuman sun kai nisabi shanun sun kai nisabi awakan tumakai sun kai nisabi thumma afada ilaiha ba'iran aw baqaratan aw shatan saddaqaha ma as-sunfi ma afada min zalika ina yusaddiqu sai ka samu ƙari akan abin da kake da shi na dabbobin sai ka hada su duka ka bada zakkansu إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك إمام مالك سبب عادلتي يتي وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأن شيني أبند نكي غنين يا بكو تكين أبو بوان نجيو معنى أكوي مسألو لي كي ننكر كشن وأن مسألة وجمع لمي باب العمل في سرقة عامين إذا اجتمعا wayannan matsaloli suna fitowa fili ko suna suna fita ƙa'ida yadda ake neman ilimi akwai excess book da zan ɗauko shi yanzu tun 1973 yake tare da ni har zuwa yanzu duk sa'ad da muka je masallaci muka zauna muka yi karatu masallacin annabi bayan magarba shehu jaza'iri ko shehu wane ne da menene da na je gida bayan lisha ba zai bacci ba duk matsalolin da na jiye su sai na rubuta su na aji duk wani littafi da nake karanta daga wata matsala mai matukar amfani na jira sai na rubuta a ciki na wani malami na je na same shi ina karanta zilalar qur'an sai na ga sayyid kutub ya ce wannan aya da aka ce an halicci na na hawa daga adam baya nuna cewa daga cikin annabi adam aka halicci na na hawa to matsalan ce ta zama tana da wahala sai na ɗauki mannan maganar baki ɗaya na je na samu sheikh muhammadu aminu shankiti allah ji kansa da gafara na ce ga maganar da na jojin sayid kutub na karanta na ba shi duba ya ce gaskiya ya girmama sayid kutub don malami ne ba wanda zai karanta zilalar qur'ani ya raina sayid kutub sai ce eh amma akwai wasu abubuwa cikin littafin shi ba su dace ba haka ya kamata ba to kaga na samu tabbas kenan to haka matsaloli da yawa za ka gansu matsala aqida ce matsala cikin nahau ne matsala ce cikin balaga matsala ce cikin menene duk baki dai haka za gare tun daga 1973 da yanzu ina zaune shan dauko ina duban matsaloli da muka yi shekaru nawa baya 1973 zuwa yanzu shekaru nawa kenan 40 da nawa 40 da nawa da hudu in aka cire 44 cikin shekaru ka zai saura 44 an cire arba'in da wadda cikin shekarun ka zai saura nawa za a bi ka bashi za a bi ka bashi bara abba nawa zai saura wayannan matsaloli in ka je gida ba rufe littafi ma za ka rufe ba ne bayan lisha kafin ka yi bacci sai ka zo matsaloli ne masu wuya imama da ke tattauna su sai ka ɗauka exercise dama na ce kowa ya zama yana da exercise book littafi sai ka shigar da su da hannunka ka rubuta ka fi fahimta da ka je ka karanta cikin littafi an fahimta yau game da zakka matsaloli shi ka ce matsaloli guda kaza muka karanta yau matsalar kaza matsalar kaza matsalar kaza imam malik ya faɗa sai ka rubuta su da hausa da turanci da larabci da komai da yake da hannunka ka rubuta za ka ga sun zauna a cikin kwakwalwarka saboda sai da muzakara malamin hadisi zai karanta an tashi makaranta da ya je gida wajen matan shi zai ce ki zo mu yi muzakara yace na san ba ki fahimta abin da nake faɗa amma maimaita wanda muke yi ni da ke yana kara zama a kwakwalwa an fahimta ki zo mu tattauna ilimi ya karanta ya faɗa ya karanta ya ce na san ma ya fahimta wannan abin da nake faɗa amma maimaitawa da muke yi ni da ke yana ƙara zama a kwakwalwata har yanzu duniya kwanci har yanzu duniya kwanci take ta tashi ne tana nan tana nan sai ran da Allah ga dama ya tashe ta rannan za ta tashi a lokacin da kake cewa duniya na kwance din kana karami ne waɗansu su kuma suna nan suna ganin waɗansu masaloli daban yanzu kai da kake ganin duniya tana kwance din waɗanda ke kasa da kai su ba san me ke tafi ba wanda ya ga shekaru ashirin baya talatin shi ne zai ga yanzu al'amura sun canza wanda suka taso yanzu shekara goma sha biyu ashirin abinda suka gani kenan abinda suka gani kenan shi yasa aka ce malamai masu wa'azi sai a mai da hankali ana bincike yaya za a fito ba mutane in ba haka za ka zo daga baya malam mai wa'azi da wanda ake mawa'azi ba sa fahimtar juna malam mai wa'azi kwakwalwarsu ta zama analog wa'annan kuma ya zama digital ba fahimtar juna tsakani ba fahimtar juna tsakani wani tare muka tashi da shi sai da shekara saba'in da biyu ko da uktukun ya aure bai fi wata ɗaya bugo min waya yana a lagos na je gida na je na tara kowa ba kowa ka rasa inda za ka zauna na je na aure wata yariya mun kasa fahimtar juna da ita shekarun ta ashirin da hudu kakanta uwata ita ce kanwa ne muhammad na kira mishi sunan shi na kira suna tare mu duka muka tashi na ce you have made great mistake shi dan boko ne na ƙarshe na ce ai shi dan boko ne dama lokacin sakandire da suka je ana ce da shi ofoko ware har ranar lahadi suna zuwa turawa ke karantar da su suna zuwa me suke yi spelling spelling ya fi komai wahala ina mana spelling shi a kawo matsaloli kamar khrushchev haili salasi su da abubuwan da ke da wahala a ce kowa ya rubuta to shi yasa duk wanda ya karatu wannan makarantar sai ya kware a cikin boko turawa ne ke karanta da su yace kai kuskure yace ya nace shekara ka 72 ka auri yar shekara 24 ya za ku fahimci juna ba da ta kasa min abinci cikin azumi ta kasa min abinci yace kuskure ka kai kana analog ita tana digital yace wallahi malam ina manual na sake maimaita masa ina nuna mishi kurakuransa na ce ai kai kana analog ta ce malam ka ce ina manual ita tana digital ba na ce wallah ba yadda za ba ran da za ku fahimci juna da shekara ashirin da hudu kai kana shekara saba'in da biyu to shi yasa matsaloli yadda ake tafiyar da su ke in kana son ilimi sai ka bi hanyar da zaka samu ilimi in ba ka ba yadda za yi ilimi ya samu da zuwa ka je ka aje littafi sai gobe ka dawo ko sati mai zuwa a'a sai ka zauna wani matsaloli ka fa'idantu yau sai ka rubuta da hausa ne ko da turanci ne ko da larabci ne ko da menene rubuta da kai da hannunka zai sa ka fahimta sai ka sa rana kaza rana kaza ga abin da muka yi to shi kenan kai ma ka zama malami kenan ka zama malamin fikihu kenan saboda me kai tsaye kake dauka daga imamu malik ba wai sai ka je cikin lahallari ko ishmawi ko risala ko muktasar khalil ko mene da mene da wannan littafin duk baki daya ba tare da cewa duk matsala daya da kake gani a din nan wata matsala za ga almajiran imamu malik kansu sun rarrabu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza ma'ana matsala ta zama ijtihadiyya kowa gwargwadon ijtihadin shi Allah zai kama shi fa eh ijtihadin ka ya sa ka fahimci kaza wani ya fahimci kaza to in ka bar ijtihadin ka ka dauki nashi kai aiki da shi kai ganganci kai sakaci ka bar abin da yake shine daidai a wajenka ka dauki abin da kake da itikadin cewa ba daidai bane ba misali mu hudu muna mutum hudu suna tafiya sai suka je lokacin sallah ya kai za a yi sallah sai aka rasa ina alqibla take aka nemi wanda za a tambaya babu duk alaman da za a yi aka rasa to yanzu kowa zai ijtihadi saboda a yi sallar azhar ta yi ko la'asar ko magruba ko isha ko asuba iya tunaninka da bincikenka da ijtihadinka ai alkibla nan ce alkibla to in duk ba su da ijtihadi sai ku kalli nan ku yi sallah sai na biyu ya ce a'a ni duk tunanina da ijtihadi na tsakanina da Allah ga inda alkibla take sai wani ce a duk imani na na ga inda alkibla take bincike na alamomin da na gani wannan ce kaza to ya za a yi sannan eh kowa sai ya fuskanci inda ijtiya saboda ranar lahira ijtihadinka Allah zai zai tambaye ka saboda Allah madaukin sarki ya girmama kwakwalwar dan adam tunanin dan adam da kwakwalwarsa inda Allah baya son a yi ijtihadi sai kawo matsala guda ɗaya tilka asharatun kamila akwai magana a ciki amma abinda Allah ke son a yi ijtihadi a ciki sai kawo shi a dunkule Allah ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum faghsilu wujuhakum ina ma na faghsilu wujuhakum wanke fuskanku magana ta kare ku wanke fuskanku sai kuma ya ce me wa aidiyakum sai ce me ilal marafiq da ya ce wa aidiyakum ya tsaya za a samu wayan su ce ai wannan tafin ita ce shine hannu wannan ce zuwa nan wannan ce zuwa nan duk hannu sunan su hannu duk wanda ka zaba in shahadin kai baka yayi daidai sai ce ilal marafiq sai kai ya dai amma da ya zo wajen shafan sai ce wamsahu bi bai ce wamsahu ru'usakum ba da ce wamsahu ru'usakum famsahu ru'usakum magana ta kare ku shafa kanku shi ka shafi kanka duka yace bi ru'usikum to kaga mas'ala ta shigo nan kenan saboda ba harafin da aka kara din nan ya tamilu tab'id bi ba'd ru'usikum wanda ya ce rabi za a shafa ko ɗaya bisa hudu alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba alba'u tufidu tab'idiyya wa tufidu al-irsaq ay mulsaqina ru'usakum ana sai ku shafi duka kenan tunda an kawo harafin bi to wannan ba din a cikin larabci tana da ma'ana wanda ya ijtihad ya ga alba'u huna tufidu tab'idiyya qala wamsahu bi ba'd ru'usikum kuma haka ijtihadin shi ya bashi tsakanin shi da Allah kamar mashafiya suka ce rubu ko in suka shafi rabin kai yayi ko bai ba yayi saboda an an bude kofan ijtihadi wai suka ce alba'u lil ilsaq sai ku shafa duka kenan alba'u likaza alba'u likaza to saboda Allah madaukakin sarki ya ba da dama nan ai ijtihadi kenan amma da yace a wanki fuska bai ba da dama a yi jihadi ba kowa ya san fuska abinda ake ce ba fuska daga wajen fitowar gashi zuwa haɓaka daga kunne zuwa kunne fuska kenan alwajhu huwa ma tuwajihu bihil insan abinda kake fuskanta mutum da shi shine fuska ba shi kenan ba aka ce ku wanke shi kenan magana ta kare da aka zo wajen hannu kuma aka ce illal marafik aka ja aka ce muku ga inda za ku wanke ku tsaya amma da aka zo wajen shafan kai sai aka shigar da harafi biru usiku to inda malamai suka samu ba wanda ya taba ijtihadi wurin wanke fuska ko wanke hannu ko wanke menene da menene amma da aka zo wajen shafan kai fa sai aka dauki wannan harafin aka je ana ta kai kawo ana ta kai kawo yasa ba ka da yadda za ka yi da malami in yana da ilimi akan ilimi yake aikin shi in jahilci ne ko son zuciya to dama ba shi cikin lissafi amma malami ne yana da ilimi akan ilimi yake aikin shi shi yana ganin kana kuskure kai kana gani yana kuskure yaya zai bi ka yana ganin kana kuskure shi yasa lokacin dawo da zahiri su imamu shafi duk suna nan suka kyale shi dole ba yadda za su yi da shi tunda malami ne akan ilimi yake al'amuransa lokacin ibn hazm su ibn al-arabi al-maliki al-muhafiri suna nan ba yadda za su yi da shi akan ilimi yake al'amuransa abinda kuke gani ba daidai ba shi yana gani shi ma yana ganin ba daidai ina ganin ku ba daidai kuke ban bar na bi ku to shine kuskure a cikin addini amma sai da suka sha wahala hankali ya tashi suka je gabas suka kawo jami'u tirmizi suka ce kar a kuskura a bar ibn hazmi ya ga littafin nan sai aka boye ba a bar ya gani ba shi yasa ibn hazmin har ya bar duniya bai san tirmizi ba in yazo yana magana yace haza rajulun majhul sai kama hanyar shi tafiyarsa an fahimta abinda ake magana a kai shine mutum ya zo ba da ilimi ba yana tabbatar da abu ko yana kore abu amma wanda yake da ilimi yake yi aikin shi ba yadda za ka yi da shi yana ganin kana kuskure ya bar abin da yake gani daidai ya bi ka ba zai taba yiwuwa ba an fahimta to shi yasa sai ai karatu ko innamal ilmu bitta'allum in aka koyi ilimi za a samu amma ana son zuciya ana kiwya kiwya ba zai taba yiwuwa ba ba za a taba samun ci gaba da kiwya ba an fahimta eh eh ne eh to bata kama ya faɗa ba ne da ta kama da ya faɗa ya zo yana magana ne kan khalid saboda kada ka ɗauka cewa don asalin khalid me ke kawo khalid saboda a sauƙaƙa ma mai karban zakka kana da dabbobinka suna kiwo da wanau wannan yana da nasa hotoro wannan yana da nasa yan kaba wannan yana kuma za a zo a karbi zakka mai karban zakkan ba a wahal da shi ba an wahal da shi sai ka ce to wanda ke da wanau da wanda ke hotoro da wanda ke yanka ba da wanda ke mai da menene ina ne za a samu a tsaya zai zama ya fi sauki in bata in aka samu waje daya to sai ka kawo naka ya kawo nasa wanda ya kawo nasa sai a hada su waje ɗaya suna to shi ne khalid ke ka kawo naka ka san adadin dabbobinka ya kawo nasa ya san adadin dabbobinsa wannan to shi ne khalid kenan haduwa kuka yi duk da cewa dabbobin waje ɗaya suke kwana waje ɗaya suke sha don suke ci in an je duk inda aka je nan za a dawo shine sharadin khalid to shine imam malik yake so kada ka fahimci kuskure me bambanci tsakanin al khalid da sharik sai ce maka khalid wani ya kawo dabbobin shi guda talatin an sani wani ya kawo guda arba'in an sani wani ya kawo to shi kenan su ne khalid amma sharik dukiyar ta haɗe har wannan bai san adadin abin da ke wannan to shine musharik kenan musharaka ke an fahimta ya bayyana bambanci ai sharik daban mukhalata daban mukhalata din wanda dabbobinsa suka kai nisabi shi zai fitar misali ka kawo dabbobinka wannan ya kawo dabbobinsa kai kana da rakuma guda biyar shanu guda talatin tumakai guda arba'in kowane ɗaya a cikinsu zakata kama wannan shi ma ya kawo nashi yana da rakuma ashirin yana da rakuma guda uku yana da tumakai guda ashirin yana da shanu guda ashirin da biyu babu wanda zakka ta kama a ciki in mai karbar zakka ya zo sai a yi lissafi kai da dabbobinka suka kai nisabi kai za ka ba da zakka an fahimta wane dabbobinsa ba su kai zakka ba don suna haɗe waje ɗaya ba zai sa a ce don an karbi zakkanka shi ma a karbi zakkansa ba a'a zakka na waje ba ne in ya kai nisabi wannan nisabin kuma imam malik ya riko da shi sosai duk maganar da zai je ya dawo sai ce in ya kai nisabi me yasa sai da ya ce laisa fi maduna khamsatu zaudin as-sadaka manzo Allah ya ce kasa da rakuma guda biyar babu zakka a ciki ma'ana in ya kai sai ya sun kai biyar tukun an samu nisabi kenan har zuwa dubu gwargwadon abin da za a ballaka an fahimta saboda dabbobi ne masu albarka rakumai bahimatul an'ami ake ce da su ana ci ana bada zakka ana komai da su saboda me saboda Allah ya sa albarka a cikin su akwai dabbobin da Allah bai sa albarka a cikin su ba an fahimta misalin da muka kawo tsakanin albarka da yawa albarka daban yawa daban albarkatu ziyadatu fi shay Allah ya sa albarka cikin abu misali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a cikin gonan dabinun Jabir yan jari hujja sun zo Yahuda sun ba da bashi ba kudin da za a biya suna son su mallaki gonar Jabir ya ce ya manzon Allah shekara ta kai za su zo gonan bata ba da abin da za a biya su ba karshe in baka da kudin da zaka biya me suke yi sai su kama gona sai manzo Allah ce Jabir je ka tara dabinunka je ka ka tara abin da Allah ya baka ya je tara yace sai manzo Allah ya zo shi gona ya kewaye gona ya kewaye gona ya kewaye gona babu dabino ɗaya da ya fado daga sama fa ko akwai yace Jabir aura ma duk kowa ka biya shi bashin shi albarka da aka je za a yi alwala babu ruwa mutane sun kai kaza ruwan ba zai isa ba sai manzo Allah ya yi mai ya dauki hannunsa mai albarka ya saka a cikin ruwan ko famfo ne ruwan sama ne ya sauko famfo ne aka sauko wannan dan kaɗan ɗin sai Allah ya sa albarka a ciki da manzo Allah ya sa hannunsa mai albarka a ciki ya cire ce kowa ya zo ya alwala kowa ya zo ya alwala haka gama ga ruwa abinci da za a ci ba zai shi mutane ba manzo Allah ya zo ya sa albarka a ciki ya ce kowa ya zo kowa to abin da ake ce ma albarka kenan ba wani abu ne zai zo ya karu a ciki ba shi dan kankanin ne zai wadatar da ce wani abu ne zai zo ya karu to ai to me kenan ai kai ruwan sama ya faru ya kara ya shiga ruwan ya yawa to shi ke yayi auki a'a dan kaɗan din in Allah ya sa albarka a ciki shine sai ya wadatar ya biya bukata shine malamai suke cewa in kana son ka samu albarka din ka lazimci cin halal albashin ka halal rayuwar ka halal sai kaga Allah ya sa muku albarka a cikin rayuwarku sai ana mamaki wani albashin su kaɗan ne gashi da ya duk suna karatu kuma duk komai na komai Allah ya sa albarka kenan a ciki wani ko yana tara haramun amma rayuwar ta ki tafiya to babu albarka a ciki me yake faruwa Allah ne ke sa gamsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyar matarka in ka je ka sawo duk abin da ka sawo tana gani ta ce masha Allah Allah sanya albarka sai ta garba ta je ta dinka ta saka wanda kuma babu albarka a ciki kana kawowa bakin zani za ta kalla kafin ta harare ka tuku sa'an nan duk sa'an da matarka ta je kancin cefane ko supermarket ko sahar ko menene tana shiga sai Allah ya nuna mata abin da ke gabanta ta sai ko naira uku ne ta je gida tana murna tana farha ta sai kaza ta sai kaza ta sai kaza waɗanda dukiyar ba haram ba halal bace matar tana shiga ba ta ganin komai sai na dubu goma na dubu hamsin na dubu ɗari ta tattara su duk ta je da su gida kuma tana shiga gida shi su fita ranta ranta ya ɓace babu kwanciyar hankali ba wanda ya taba cin haramun fa ya samu kwanciyar hankali babu wanda ya taba kauce ma hanya Allah ya samu kwanciyar hankali wace da ka zo gida aka ce yaro yana dan zazzabi sai matan ta ce ai babu komai dan zazzabi ne a samu kunun dimi kunun zaki a bashi ko ai shayi ko menene da menene a kawo sabara a bashi Allah ke sa gamsuwa a cikin zuciyar ta fa da zuciyar ka ce ai a kawo sabara mana a bashi ko ko a yi shayi a bashi sai ya samu lafiya kan zuwa na asar ya tashi yana wasanni wannan kuma yana zuwa gani ba shi da lafiya ai wannan ba dama ai kaza sai an je sai an je private sai an je kaza sai an je private a je private a biya dubu hamsin dubu ɗari ya dawo gida kuma bai samu lafiya ba ana fahimta ma'ana kasancewa in Allah yana son ya wahal da kai cikin Allah zai baka kudin kuma ka sha wahala in kuma Allah yana so ya sa maka kwanciyar hankali dan kaɗan ɗin sai kaga Allah ya sa maka kwanciyar hankali a ciki shi mu me muke sawo mu kanmu wahalhalu fa duk a ce abubuwa su yi tsada ɗin malamai suka ce babu wani abu mai tsada fa sai dai rashin mutunta kai baka mutunta kanka baka girmama kanka kowa da in manzannin Allah ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajati wa tattu sai ana rayuwa albashin ka duk dubu hamsin ne ko dubu ɗari wani suna karban miliyoyi sai ka ce kana son ka irin rayuwar wa'ancan din sai ka sau tsire sai balango sai kajin gidan gona sai kwai sai menene da menene kai kuma ba ka da wannan halin in Allah ya sa ma ya kinsa ma imani da kwanciyar hankali cikin zuciyarka sai ka ga ka gamsu da abin da za ka ci tuwo miyan kubewa din sai ka cika koshin ka fito kai ma ka sha ruwa kana gyatsa shi kuma wanda ya ci menene da menene duk ya fito ma motarsa da tsaya kai za ka tura mishi motar ta almajira ke za su tura maka ba su ci abinci sun koshi ba haka bane ba su za su tura maka to sai ka ce a'a ni ma ina so yi wannan rayuwar to kaga ka baka mutunta kanka ba wannan rayuwar ba za ta yi maka ba sai ka ci bashi ka je ka ci bashi ka zo ka ci abu mai daɗi ba haka ke so ba gobe a zo a yi maka mai sai gaban ka yi mai in ka tashi sai ka bi wata hanyar ba za ka bi wata hanyar ba sai mai to ka zubar da mutuncin kanka kenan saboda jin daɗin lokaci ɗaya wannan abin da yake tsada din nawa ka biya ya zama arha yace in abu ya tsada ka kyale shi mana in ka kyale shi sai ya tsada kuma nawa ka biya ya zama arha ba abin da ka biya ba abin da ka kashe ya zama arha kyale shi kai an fahimta shi sa abin da kake fama shine Allah ya sa maka albarka a cikin rayuwarka in Allah ya saka maka albarka a cikin rayuwarka ba ruwanka da albashinka naira dubu goma ne ko miliyan ɗaya ne an fahimta ga shi ana rayuwa ba a rayuwa waɗansu albashinsu miliyan majalisa nawa suke karba da sanatoci har yanzu sun fi ka talauci fa eh ya ishe su sun wadatu kullum ne ma suke yi to me za su yi da shi to dukiya an yi ta dai don tarawa ko don biyan bukata don biyan bukata jiya mun kawo misali na a an gani kowa kudi da aka taskace ba shi da amfani wanda aka fito aka fito da shi kace za ka gina gida sai da mutum ɗari mutum dubu suka fa'idantu da kuɗin da ka taskace kuɗin ba za su fa'idantu ba an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم